إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha takwas ga wata na jumadal akhira hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na sittin da hudu cikin littafin fiƙi sunna na asai da sabiq insha Allah kahin muhara akwai tambaya guda biyu ta harko wajen ta da ya kama kada kamati biyu ne ko ɗaya ce ake yi abinda ya shahara fikin malikiya kada kamata ɗaya amma a ɓangaren da abinda ya inganta ruwaya da ta tabbata ya kama biyu ce abinda ya tabbata kada kamata sala kada kamata salatu ko kada kamata sala nan akwai kurakure ko sabo da aka yi kowa dai na yin wani ce kada kamatu salatu kada kamati duka dai abin da yake hakika asali kada kamati ne kamati ne asali akwai abin suka na larabci da karsa kinin wani haduwa wasu libi yasa ya ce kada kamati ya mata ti amma har abada bata koma to har abada kaji kada kamatu kun kuskure ne bayan zai wani labci ta juya ta kuma karka mutu amma can salatun ada kamatin salatu wannan tu wani abin iyaka a ce tiko ta wani abin iyaka na larabci amma ita karka mata hakulun ko karka mata in wannan sama a dalilin a ce karka mata karka mata amma a ce karka mutu ba ta doka Allah sa gyara kenan karka mata biyu ta tabbata ba dai ba sai magana ta sallama mutum sai manta sallama a hagun sallama guda a hagun da gangan mutum ba zai ba don wasa da addini amma akan kuskure mutum ya yi sallama salla ta kare dida ya muna kuskure amma kuskuren inda ya sallama ko a hagun aka yi ta wannan salla ta kare ta huta kuma wannan shi ne abin da yake kan magana wannan shine tambayoyin sai za mu tashi muna cikin mas'alar zuwa sujada ne ko zuwa sujada dai jiya ko sati da ya gabata mun yi bayani akan yanda ya kamata a ji dinda nan ya kawo ruwayoyi da shi goyon bayan zuwa da gwiwa tamamin bayani kamar albani rahimahullah kwarai ya hada da bayani cikin tamamul minna haka cikin siffar sallah na abinda yake tabbaci zuwa sujada ana zuwa ne da hannuwa ba gwiwa ba zuwa da gwiwa ruwayoyi kololuwa ta malik bin na wa'il bin hujr kuma mun bayani sati da ya gabata albani ya cewa a ciki akwai sharik bin abdullah alqadi abu ne ce sananne ne wajen malaman hadisi ko ma kusan dukansu cewa sharik yana da rauni ba kan hujja da magana da ya kaɗe ta ya ce ta kuma ina inda ya saba duk ruwaya ba wata ruwaya da ta so karara ingantata wadda ta kawo zuwa da gwiwa illa mara inganci ko wata ibara mai ɗaukar ihtimalat a takaice da bayani ya gabata sati da ya gabata cewa ruwayoyi ingantattu bayan a hadisi na abdullahi bin umar misali mun magana cikin fatawar bari da cikin mulogar mara makaratunmu wanda hafiz bin hajar ya kawo magana biyu ta wa'id ta zuwa da gwiwa da ta abu huraira ta falabaruk alun kama barkul ba'ir kin wannan wanda nan hafiz bin hajar ya ishara kan cewa hadisi na abu huraira na kinan falabaruk ya inganci ci akawa min hadisi wa'id da kan ci bulugan wannan zai ga magana to wannan ishara ce ta tabbatar da rauni na ruwaya ta wa'id bin hujr ta zuwa da gwiwa haka bayani ya gabata akan ruwaya wadda ya kana mashi manan ya kawo na malaman hadisi akan haka suke amana asabin hadis kan zuwa da hannuwa ba zuwa da gwiwa ba kuma wannan ruwaya wadda shi ibn qayyim asali ya mata tawili ya ce inqilab ne ta abu hurairah da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yabruk ahadukum kama yabruku al-ba'ir wa la yada'a yadihi qabla rukbatayhi wannan ruwaya abin da annabi ke cewa kafu guruwane irin guruhanan raƙumi ku je da hannuwa kahin gwiwa ruwaya haka take dina ta zo haka take to shi ibn qayyim rahimahullah ganin a ɗaukan da yayi raƙumi ai shi da hannuwa yake zuwa kai aka ce kaka je da hannuwa kuma ya za a ce wala da ya dahi sai ce mai ruwa ne juya kamata a ce wala da ku batahi shi albanin mulla ya yi raddi kowa da jawabi kan wannan magana ya ce wannan tsoka zanni ne na ibn qayyim annabi sallallahu alaihi wasallam magana da lisanin arabiyyin mubin da laraba mana ga sun tambaye shi ya ce ka koma lisanin arab duk ta yi na suke fassara kalmomi na larabawa kuma ya kawo magana ta cikin sayar bukhari akwai ruwaya wadda makaranta ta suraka bin malik wanda yake bayanin kan cewa lokacin da zuwa na musalama ce fa aka ce ya dai ba'iri farsi hatta aka illa rukub ma'ana ƙasa lokacin da su kama annabi suraka bin malik wanda ya ba annabi zai kama su abu gago an ba shi kwantara ya kama annabi zan Allah da wanda ka annabi da Abu Bakar ya da Rabi da Riko ya so cin wannan kwantara suraka ya busa ya busa manzon Allah ya kama su to yace lokacin da ya tunkare su sai kasa ta kama ya dai farsi ta kama hannun doki na ila rukubatai har zuwa gwiwa shi a bani can kaga wannan ruwa ƙara ta kantar da kai kenan raƙumi da dukkan dabbobi su goyo su a hannun take wannan ba hannu bane ba hannun ne na hannun gaba a nan gwiwar raƙumi take yace kaga a nan ya tabbatar ma a takaice dai wata ruwaya tana nan a wurin ta daram ba wani inqilab annabi ta ya kaje da hannuwa kayan gwiwa haka ruwa ya ka ruwa cikin sifar sallah ta ibn Khuzaima ruwa kuma ta inganta hadisi murfu ne ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da hannuwa kahin gwiwa haka cikin sahih Bukhari akwai ruwaya tabbatatta cikin sahih Bukhari zamu ce dai Abdullah ibn Umar kana yada yadai qabla kubtai Abdullah ibn Umar iya zuwa da hannuwa kahin gwiwa shin ta wajen sai ayyana murana mawqufi ne ibn Umar ne to ya kama cikin ruwaya ta ibn Khuzaima a ibn Umar yayi ne akan murfu'i ne ba dan akan ra'ayin shi bane ba almuhimmu dai abin da ya gabata kurin zuwa da hannu hannuwa kahin gwiwa ya yi inganci kuma ya yi sauƙi ma daɗi balle ga wanda kwan biyu a za a cikace da gwiwa latin aiki ne kaga ya ce dirk wuya zai sha wallahi don ne kwamin gaske ka ce shi da gwiwa Allah ka bashi aiki zama addini ga abin sauƙi da wallahi duk wannan ce zai ce da gwiwa zuwa wallahi inda mutum ya kwan biyu wallahi ya akwai matsala zuwa zai da ƙarfi kuma bai iya kare kanshi akwai matsala to da mun da abin da tabbata a ce a hankali da hannuwa ta ku akai gwiwa ce tabbata kurin sai yanzu za mu tashi zai kai mun kare mas'alar zuwa da hannuwa ko yanzu kuma sai ta sauwa an an kare sujada yaya za a tashi yace wa amma kafiyatur raf'i min as-sujud amma yanda za a dago daga sujada hina al-qiyam ila ar-rak'ati ath-thaniya tashi zuwa raka'a ta biyu ya tafahuwa alal khilaf aidan shi ma sabanin na zuwa na zuwa kenan kaga anan sabanin wannan anan ya ce shi abin da ya goyi baya aje a hara kai guyuwa tukwan akai hannu ko shi yake zaba sai sabe ko mun ka sabanin haka nan to nan ya ce ma sabanin wannan kenan anan menene anan za a fara dago guyuwa kai za a dago hannuwa tukwan a dago guyuwa nan ma aiki ba karami ba mutum ya zuwa ya tashi kuma ka ce ya kura da gudugu ya tashi bai dogara ba wallahi wani ba iya ba sai ya kai ka tashi da nuna haka kuma ka yi dogara ka akan guwa ka yi afi wallahi akwai matsala to dama albani ce wannan magana ba ta inganta ba cewa abin da ya inganta cikin tamamul minna ya ishara kan shi cikin sayyid bukhari haka imamun shafi cikin al'umma ya kawo ruwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ibn huwairis ya yi sawa sahabbai ya yi sallaka sahabbai a kan sallaba lokacin sallaba ya ce kana iza rafa ra'asahu min sacin saniya ta'ada hatta su bi ƙa'idan sun ma rafa sun ma ya tafi alayi dai a nan zama in yi zo raka sujira ta biyu in za shi raka ta biyu iya ɗan zama kuma fa'atamada ala da fa'atamada he dogara alal arad waye he dogara akan ƙasa ya tashi fa'tamada alal arad ita ce wata ce ai aka ce dogara akan ƙasa ai da guyuwa ma dogara ce shi albani ga cewa wannan magana cewa da duk mai tunanin ƙa'ida a ce an dogara da guyuwa da hala sai ka ruwaya ta imamu shafi rahimahullah ya ce fa'tamada alal arad bi yadihi ya kawo lafazin yadihi imamu shafi ya fasta da kawo lafazin cewa iya dogara in zai tashi iya dogara da hannu kai da hannu yake dogara ya miƙe wannan shine abin da kuma yace Ruwan Malik ibn Huwairis Albani ke cewa ittifaqi malaman hadisi ne akan cewa abin da yake tabbatarwa a wannan ruwaya ba mai sabani a malaman hadisi na farko kan cewa ba ta ɗaukan dogara da hannu ta tabbatar da dogara ce da hannu abin suke sabani wani sai su ce a ai wannan annabi ne yayi dan yakon biyu kamar da zai istara take wata aka suka ce zai istara ma sai su ce akwai ta mastiya annabi ya ce zai istara zama da ake a raka'a ta daya ko ta uku kayan ameki to wasu da suna ce hadisin bai inganta ba to sun ga ba makawa hadisin bai turuwa me suke tunka da shi dan su kauce ma zai istara ya su ce annabi yayin da ya tsufa to wannan kalmar annabi dan ya tsufa babu ita babu ɗaya ɗaya cikin sahabbai ɗaya duk a kewa duk masu gari ra'ayi nan baya babu ɗaya cikin sahabbai wani annabi ya wannan zama saboda ya tsoho ne babu ya ka misali abu hamid cikin sahabbai masu yawa akalla sahabi ya kai goma da wasu daga cikin tabiya wurin jama'ar masu yawa ya ce zan muku sallah yadda manzan sama ya sallah suka ce mu ba mun gani ba sauran suka ce ko ita kun ganin haka ma zan muku da wanga da abin da zai yi sai a gaban kowa zaman da kullun tsaye ba lokacin ba lokacin sallah bane ba ya mun sallah aikace da ko sabai ko tabiyar ba gani ba ya kare sauran duka suka ce gaskiya haka ne haka mu haka da mutane suka mai shaida to a cikin sallar da ya ji su isra tun da hadam da tsuwa ne shi tsuwa ne mu ba annabi da ce misali kai cuce ya annabi sallah haka ya tabbata abdullahi bin umar haka yake sai wani kana magana ibn umar ayakan biyu ne ya ce a fa'ala wala likibar abdullahi ibn ya wani zaman ba dan girma mane shi a take cewa dan ya girma ne ra'ayi ne wasu yan baya kuma ya saba zahirin gaskiyar magana ko annabi yayi haka ko annabi sun fasalla shi kina ko cikin sada to shi ma wannan kin sai su ce ai wannan tashi zuwa tsayuwa saboda tsu saboda yakon biyu ne a takaice ruwaya abin da ya inganci anan ma wurin tashi kamar da ƙwarya bayanin kusan wata misala guda yi cikin malamin da kan wannan masala bani kan wannan masala kan tashi a dogara da hannuwa daga ba daga kawa shine inganci kuma yayi sauki sai ga mutum yayi sauki saukin yiwa ba ta kallufa akan shi kamar ka ce mutum ya daga hannu ya dogara ya meke da gwiwa wallahi ba zai iya masam balle akon biyu amma kaga wannan ko zai iya kuma shine abin da yayi inganci a ƙarshen wannan akwai masala ta da albani zai tsammanin ka masa alhadisin ajan na ibn umar kana ya ajin iya ajan mai ajan da ake dungule hannun wannan a dogara a tashi a yi afi sama haka a tashi to wannan albani ya ce wani ba allah halitta ya dai soke wani abin ya ce ya ta bige bige ta bige ta bugun iska ya ta bige bige ne ture magana ta alai ba ta turuwa abu ne yace abu ya mai hutu da bangaren ilimi dan da iya inkari da ta kalidanci yace da an maza ba ya ta bige bige halitta har sallah ya ka ture ko ko rauna hadisin ajani ce tabbata ibnu umar yayi kuma yace haka ga annabi yayi sallallahu alaihi wasallam haka kenan ya tabbata haka dunkule hannu a shi wani ne ka ce to ga mini wanda kama ruwaya ga annabi zai zai tashi dunkulewa ko sake ko bulewa ba bai kama ta bude amma akwai ta dunkulewa a ce ga san doyan tashin haka sai ga sai ga wani hako shine biyu ci na ga ranar tawani ko mallan hasan nake zaka na gada mashi ranar ta wani dan waya zo nan irin wanda alama bai zo a ran karatu haka ya kuma cikin halin suna ne dan waya ciki ya zo kuma gyara ne ya zo ya same ni nan ya zo zai wani gyara a gyara ya kamata yake sunan yi bayani ya ce ya lura da wata mas'ala cikin halin sunna kuma ta yawa saka mutum zai salla cikin sihuri da ci a yade mutum ya dunkule hannu wani sai ka abu mutum hadda limai sun halin mai sanayi halin mai sanayi kamata a musu nasiha da limai da mamu ya ga abin yayi wa cikin yawa kamata wannan sai malam ka yi nasiha kan wani dunkule hannu ibi ce wannan na ranar tuni ranar tuni sabi a rage ya ce gaya min ne a yi aka akwata yi nasiha ya ga ana abin yayi wa cikin ya ce abin yayi wa ko ko ina ga ina abin halin mai suke yasa sai ka sun dunkule hannu da ya kare da ce dan wa ce wani kula hannu ba ba ra'ayi bane ce ba ra'ayi bane wallahi haka duk daga yawan nan kaga na cikin gargajiya dama wannan ahlus sunna suke yin shi kuma sun gani akwai nasin hadisi da ya ce ayyuma ba ra'ayi bane ba balle haɓu da siya zuwa sa ba ba ya tabbata a sunna ba abun wasa bane ba yanzu nake a takaice mun kare yanzu magana abin da mahi inganci kurin in za a sujada a je da hannuwa in an dago a dogara da hannuwa a tashi almuhimmi kenan sai mas'ala wadda bamu kata ba a radio wani ya kawo tambaye ko jin karatu ne ko menene kan mas'alar mun yi magana akan mas'alar in an taso daga kudu da mun kare bayani mas'alar da bamu yi ba dan shi malamin san bai kata ba mas'alar ɗora dama kan hagun bayan rukuni wannan masala ita ma ta shahara a cikin ahlus sunna me sababinta shaharata cikin ahlus sunna ganin littattafai ne yan misali littattafan saudiya ganin aƙida ta su usaimin hatta irin su bin baz Allah ya kansa ta musu su sun fa'inci bayan an taso daga ruku'i za a ɗora dama kan hagu wannan to ganin suna littafan suke akan wannan suna siffa sallah ko suna siffan sallah akwai albani akwai na bimbaz kai akwai na usaimi akwai na bimbaz suna faɗi siffa sallah duk aka wannan ruwaya ko wannan magana suke yadawa ta shahara ganin littafan su littayi ne kyauta za a baka kuma akwai tarjama a faransai akwai a arab sai ga abin ke ya cikin masu ahlus sunna shi sai ya amma ba dan ba cewa shine madogara shine kari irin wannan misalin suke wa ahlus sunna in yazo sai dai a wayo juna bayani mutumin abin da yadda mutum ya nutsuwa ko ta amma ba wurin daga jujuyo bane ba me ya maganar mutane har doka suke sai tsakanin albani da sibin bas dan me ya makana an samu abin ba da rahmallah har raddi yayi wa albani ita risala ta raddi ga albani dan albani cewa dora dama kan hagun bayan rukuyi cewa bid'a ce sai albai kan jabi da ake kurum su kuma suna kan yin hakan akwai ruwaya ta wa albin hujur ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana fi salati ko kana fi salati yarda ya yamin wal al shimali man al shimali man ruwaye wa albin hujur asalin ruwaye wa ya ga annabi sallallahu in ya sallah in ya tsaya cikin sallah ya doddo da maka habun sai suka ce wannan ma tsayewa ce ba rukuyi da in zan taso ga rukuyi a tare da kullu zamin la mawdu'i ko kullu fuqarin la mawdu'i wannan dai ruwayoyin wannan ihtimalat ce sai suka tunda can ma tsayuwa ce suka ce nan ma ko tsayuwa wannan abin a takaice sai yasa tsakanin su albani da bin baz abin da ke sun yi ta kware sun raddika abin har shi albani bin baz Allah ya kai shi raddi taka littafi kan raddi wannan mas'ala mas'ala dora da maka hagun ba rukuyi shi abin albani ke tare mulla yasa kuma sani goyi bayan shi cayayi mas'alar wannan cayayi babu ibada a duniya ta musulunci babu ita ibada da take da hadisai masu yawa irin sallah ita abin mamaki duk inda ruwa ya sallah ce hatta mai rauni ce hatta da da'ifi ko ruwaya mai rauni babu inda aka nan salama ya rike hannu ba'da ruku'i karra babu sai mutum ma ihtimala eh nan ma tsayuwa ce to tsayuwa shi ce ai shi ne maskaru waye sun wada aina da suka suna kasan fasal aina zama sun kasan da gaba daya sun kawo lokacin da ya tsayuwa ta harko ya daura dama kan hagu amma ce babu wanda ya kawo sun fasal da kasan aina zama da ya zo wajen ruku ya rike ya rike dama kan hagu babu yace in kuwa za a yi ibada da irin wannan itimalatin to komai za a cikin addini a ce eh iyayewa nan kaza kasa kaza yace za ba ta ibada da haka tun da yace su masu karuwa sun kawo annabi sallama a ina ya rike dama kan hagun kabar farko da tsayuwa yi ta amma bayan rukui yace duk yawan hadisan salati dole wanda sun saba salata taliban da kawo yace duk yawan hadisan salama yawan su yace hatta masu rauni babu ruwa daya karara da ta kawo ya rike hannu ba da rukui kuma mutum kowa ya kama kata ba mai kama ta sai dai ɗaukar wannan tsayuwa ce wannan ma tsayuwa ce sakin albani ya tsaya akan cewa dora dama kan habin ba ta shi bid'a ce ma kan tsakanin manya ne to kai dai kaga yanzu kai da wani tsakanin abin da manya tsakanin su ne ka yanzu kai dai ka cika haka kana da hujja wanda yake game da shi in ce ai zaka yi da shi kaga ce wannan bid'a kaga akwai matsala tunda akwai malaman suna masu hakan irin wannan abin da abin da manya ne amma ka san matsayin magana bayan haka wasu suke ce albani ta dukkan ce tawdil akam ina alaka musamman ma'ana irin malaman wani shiyazin ne tawdil akam ya kama maganar shi albani na mace yayi masalar wannan kuma kaf cikin magabata kaf mace babu ɗaya cikin magabata banda sahabbai ɗan baya ma sai mamma zuwaye babu wanda ya kawo ruwaya ko ya ce hukunci da yake saba sallah ce a riƙe dama ba hagun ba ku ce babu wanda ya kawo albani ce ya ce malami ɗaya aka samu albani ce malami ɗaya aka samu ya kawo masala shi ne amur bin hanbal kuma shi malaba na ce imam amana ba caye ba kamar ya ce a yi kaza a an mai tambaya ne shin za a ɗora dama kan hagun bayan ruku'i ya ce babu laihi ka abin da ya ce shi amma ba caye ba a yi ko ya annabi ya ce a yi ko ya ga wani magabaci ya yi shi ma ce shi ne ƙorewa cikin magabata albani ce shi kada ya ka samu wanda ya kama magana ƙarara ɗora dama kan hagu duk zai kata kafin su zama latinin iyayewa kaza amma a ce karara a rike dama kan hagu ya ce babu sahabi ba cikin wani malaman guda hudu ba wanda ce a ɗora amur bin hanbal shi kuma ce yi an mai tambaya ne ana iya ya ce ba lahi ya ce an mai tambaya ta farko ba sai ta farko bai an iya yi a ta kenan da magana a wannan wurin ne mai tamalat an iya yi shi ya ce babu lahi kun amur bin hanbal kaji abin da kada ya hude shi shi ya ba albarka ta kaddara hudi ya zama sunna shi albarka kai ce kaddara abdul hanbal ya ce ai ya zama sunna babbar gaba ruwaya to da kuma shi kuma ba cha cha ba lai kaje magana kenan haka wanda ka tawdil hakam shi bulu gamra wanda tawdil hakam na basa ce ya ka magana yace mas'alar dora dama kan hagun bayan rukui yace jamhur da magabata suna kan dora dama kan hagun a tsayuwa ne ba ba rukui ba cikin tawdil hakam haka yace babu magana cikin mutane lokacin kamar albani da bin baz a dama abin haka ta so ce wannan abin ne gaba to su to su ba su sai mun ka har taki da su sai suka yada abin hayya da dewa ha wani ke tsamani ma shine shahara ce san magabata ba wanda ya kawo magana su ma kuma su ma suka magana kan tawon su duk wannan magana wannan fahimta ce eh na ma tsayewa ce tunda ma tsayewa ce to da abubuwan akan haka suke sai shi albani zai kurin dora da makan hagon ba da kuyi shi ce bai da ce sun sun ce ana iya Allahu alam Allah ka ta musu gaba daya sai hay'atu sujud ita sujada da muke magana yanzu a yanzu mai magana yaya za a je sujada ko to an je sujada ya ake yinta shi ne ake zami yaya ake sujada ya ce hay'atu sujud kaifiya mana yadda ake sujada ya ce yuftahabbu lissajid an yura'i fi sujudihi ma yati an so ga mai sujada ya kiyaye yin wasu ababe a cikin sujada shi ga abin da zai biyo baya hesa na harko na daya tamkinu anfahu tamkinu anfihi wa jabhatihi wa yadihi min al-ard ya tabbatar a samu hancin shi ya tabbata tabbacin hancin shi da goshin shi da hannun shi su taba ƙasa ma mujafati ma an cambayi amma hannun guda biyu su bude kasa taba haka karkarin shi kenan haka karkarin shi a bude ya bude haka kai ya gama haka kai ya sujada haka a ya bude ya bude nan kai ya taba haka karkarin shi hannuwa wata magana dai ya ce fa'an wa'il bin hujjar annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sajad wada jabahatahu baina kaffai wajafa an ibtai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai sujada wada'a jabhatahu baina kaffaihi ya dora goshin shi da ya sujada a tsakanin tayin hannun shi guda biyu haka ya sujada kina tsakanin tayin hannun shi guda biyu wajafa an ibtaihi ya nisanta hannun daga kafadar shi kai daga hammatar shi sun bude kina ya bude hammatar shi rawahu abu dawud ita wa ana abi humayd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ard wa naha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadaw mankibayhi rawahu ibn khuzaimah wa tirmidhi hadith hasan sahih shi kuma ruwata abu humayd da suka maka dalilin da yace a bude a tabbatar da goshi fuska ta taba kuma hanci taba za mu ce abu da ya tsotsi abu da hannuwa ka taba ka hada bayan wannan ruwa ya ta kunta abi humud abin da yake ci a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza sajada in ya sujada am kana am fa iya tabbatar da hancin shi wajabhatahu haka goshin shi min al-ard suna tabbatar da sun taba kasa hanci da goshi ya taba ƙasa wanaha ya dai an jambai yana nisan ta ko bude hannuwan shi guda biyu su bar haƙarƙarin shi kina bude haka ba a gamawa haka kuma wada kafai hadaw mankibai yana aje eh tayin hannun shi dabra da kahwadin shi kenan faskin kahwadin shi to nan an ka diba da ma'amili da gaba sai na ne ka? eh can zama jiwa da a takaice da yana ajiye tayin hannun shi dabrakin kahudin shi kina an fasikin su haka rawahu ibn khuzaimah tirmizi so sai na biyu mutum na biyu ya ce wada al-kaffaini hadawal udhnayn to maganar kuma ana so aije tayin hannun a dabarakin kunnuwa au hadawul mankibai ne wanda ya baya ko kenan akwai aije hannu tayin hannu imma a daidai ka fada ko daidai kunnuwa kenan duk wanda aka yi ba matsala bace ba magana kenan yace waqada warada hada wa zaka ko ne ruwaya tazo imma a dora hannu tayin hannu a daidai kunnuwa ko ko daidai ka faɗa ko ne wannan ya zo wancan yanzu ya ce wa jama'a ba'adul ulama bainar riwayatain to wannan magana biyu wancan ya zo wannan ya zo yau su malamai suka haɗa wannan abin guda biyu wanda za ka yi aiki da kowane ruwayar ya suka ce su bi an yaja bi an yaja al tarfayil ibhamaini hadawul udhanaini kenan ƙarshen yatsotsinka na ibahama su zo ƙarshen daidai kunnanka ibahama wannan ta zo dabrakin kunnuwanka wara hataihi hada wa mankibaihi shi kuma tayin hannu daidai ka haɗa kenan rabi da rabi na rabi da rabi nan kenan wannan tayin hannu ka haɗa wannan kunnuwa ga iya wannan shi da kenan kowanne ka ake duka ruwa guda biyu kina ajiye hannuwanka yatsotsinka daidai wata kunnanka na ƙarshe kuma tayin hannu daidai ka faɗa wannan abin da dindin a takaice duwanda ka yi ba matsala a kunan takaice shi ne wani wani tsakanin ka faɗa da kunnuwa ake ajiye hannu sai kuma nan bayan mun kanka ruwaya na maganar masa'alar taɓa hanci da huska kwanta ruwa cikin sufar sallah na arba'in da muka tun sufar sallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman la yamassu jabinuhu ma- ma yamassu anfu wannan tarwa annabi ta babu sallah ga wanda hancin shi bai taba kasa ba irin yanda goshi ya taba la salata liman la yamassu anfu ma ma yamassu jabinuhu babu sallah ne babu sallah ga wanda ya sallah ya taba kurin goshin shi kamar ya kallon baya kafin haka ya su yi sujada kamar ya kallon baya ya haka zai zai kasan goshi a dole ne sai nan ya taba goshi ya taba nan hanci ya taba kuma kanta ruwa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa umurtu ana su ala sab'atin ko mun kanta ba annabi ta amun umarni yin sujada ala sab'a akan abu guda bakwai to yake gwadawa sai ce ala sai ce ala jaba ya haka jaba ya ce amma ya taba hanci wal yadaini wal rukubataini warjalain abu guda bakwai annabi ce da huska da tayin hannu biyu da gwiwa biyu da kafafa guda biyu amma annabi wajen gwadawa sai ya daura hannu ci akan hanci ba ma kan goshi kitaba ba ta kasa kenan abu guda ne sashen ruwa ya ce babu sallah ga wanda goshin shi hancin shi bai taba kasa ba kamar yanda goshi ya taba kenan dole sujada cikakka da hanci da goshi sai sun taba sai sun sujada gaba daya ba mu ta kasa ba kasa tafi ne wa shi ana ne dai ko ne taba kenan yanda goshi ya taba wurin sujada haka hanci taba magana kenan yanzu cikin abin da ya kamata a sujada bayan yanzu mun ji goshi da hanci da goshi hannu su taba kasa ko sai kuma magana aje kai aje tayin hannu tsakanin kunne daidai faskin kunne ko daidai fuskantar kahul guda biyu sai abu na uku an yaba su ta asabi'ahu madamumatun ana so ya ajiye hannayen shi madamumatan wannan hannunka ya tsaka ya zamanto a haka na ana ana kamar an ce wajen tare wajen kafara kun haka shi ba ya kai haka ba haka ma yasa to amma ana ana so wajen ajiye hannun a matse a game a game ya tsotsin shi magana madamuma kenan a haɗe su wajen shimura sun a haɗe su ba ka a ware haka a haɗa su wani magana da ya ce fa'in da hakim wabin hibban annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ahu baina asabi'i wa idza sajada damma asabi'ahu annabi zama in zai ruku'i in da muke guyo shi buri ya tsun hatsan ke buɗe tsun shi kai ya rike guyo shi ya tsun ke budewa amma wai za sajada damma asabi'ahu in zai sujada kuwa gama ya tsun yake bai buɗe su a wajen ruku'i buɗe yake damke a wajen sujada sai ga masu haka miki bila sai abu na hudu an yastaqbila bi atrafi asabihi alqibla kuma abinda ake so a sujada mutum karshen yatsotsi su kalli kamar yatsotsinka su kalli qibla sak shi ma kenan kai sujada su kalli gwiwa su kalli qibla sai ce fa'inda al-bukhari min hadis abi humaid annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajad wada yadayhi ghayra muftarishihima wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi rijlihi al-qibla yace in ya sujada ya tsotsi su kalli al-qibla ya karuwa ta bukhari hadisin abu humaid yace annabi sallallahu alaihi wasallam in zai sujada wada yadai ghairu mutarshi ma yana aje hannun shi amma bai shinwuda bai mai shinwuda su kenan bisa kasa daga sai ke bai shinwuda hannun a kasa kenan damdan shi bai yau suka kasa kenan ya dago sai ke ya dago su kuma na an bude haka ne yake ba tare da ya shinwuda su kasa ba wala kabi da kuma bai da gaskiya bai shinwudawa bai da mikewa haka kenan ya dan buda kuma ya ya bar kasa haka yake musu zai sujada kenan iya musu haka nan a mun kai guya da mutse nan shi ne hagu da gara zuwa guyon da ba kenan bai shin guda hannun kuma ya yi tayin musamman kasa ko ya daga ya daga hannun kuma ya daga hannun shi ko da hannun zuwa guyon hannun ya daga su in sai kuma nan ya bude bai taɓa bai taɓa kirshin shi magana kenan wastaqabal bi atarafi ashabil jalay alqibla kuma ya tsotsi ya tsotsi kashin tsotsi kuma suna kallon qibla nan ya tsotsi na kawa kenan suna kallon alƙibla in dai ba su yi tauri ba dan kuma suka tauri ga musu musu gazo gaskiya ba kowa zai iya ba amma kaida haka kamata an ka iya kenan ka danna zo ka saka alqibla in musu yi tauri ba kuma anan ne yake da dinna bi karuwa anan ba shin da su fasala na albani din da ruke hakata maganar rassa baina kadamai in zaka yi sujada ana so ka hada tsakanin ka hana gwiwa hannun kafa guda bisa ga hudu diddigi a gama diddigi a takaice ba buɗa su ake kafuwan gaba daya irin na kan kan wani ya sallah ai ta yace to yace in sujada ma sai kun gama kafa da shi haka da suka sujada suke kun gama kafa sai ka bugu makafa ya bugu kafa nan akwai masala na ga wani malami wani balarabe ne wani bidiyo aka wani lokaci ne ta yada rudu kan shi yake ture rasul kadamain alhali ruwa ce tabbata su hata su usaimin kin su bin ba su albani sun tabbatar da wannan ko wata ta inganta annabi sallama in sujada yana hada yana yana hada digin shi ya tabbata ba na bane ba naji wani wani lokaci wani aka da bidiyo wani ya inkarin na rasul qadamain ya tabbata gaskiya magana kenan kahuwa hada hada digin wuri guda kuma ya tsotsin su kalli kibla magana kenan sai miqdaru sujudu wa azkaru yanzu ita wani sujada wani gwalgwadon tankin za a ɗauka lokacin da za a ɗauka wajen yinta ta koma sujada ta zama sujada wani lokaci ne za a ɗauka an kai ta ta zama sujada shi zai gama kanan wani lokaci ne gwalgwadon da ake so a samu a cikin sujada kuma me ake karantawa a cikin sujada shi zai baka bayani ya ce yustahabu an yaƙuda sajid shi na sujudi سبحان ربي الأعلى فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسنده جيد وعنه تو أبن لك وانا رواية أميد الأيدي وعنه زيفة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح anan yace yustahab da sajid ana so ga mai sujada hina sujudi a lokacin da yake cikin sujada ana so yace subhana rabbiyal a'la to sai karuwa daga uku bin amir yake bada labarin cewa lokacin da aka sabkar da sabbi sama rabbika al'ala sai manzo Allah ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sa ta cikin sujudarku wannan ruwaya mun bayani a baya a bana ka dalilai na rashin ingancin wannan ruwaya ba ta da inganci amma abin dogara abin da yake gaba hukumcin dai guda ne subhanahu wa ta'ala ruwaya ta gaba ita ce ta inganta kuma ta tabbatar da yinta amma cewa da aka saukar da waccan aya suratul a'la an ce kaza wannan labarin ne bai da inganci amma mas'alar ta tabbata karatun ya tabbata bayan da kyau eh karatun ya tabbata menene abin da yake ruwa ta Huzaifa annabi sallallahu ya kasance yana cewa sujada shi iya ce subhanallahi a'la subhanallahi nan me malami suka mana ba da banza suka tafa akwai bambancin a shan annabi ya ce kaza da ya ce ya yi umarni bai kaza umarni ya ɗauka dole an ka saba babu kaza amma nan sunna ce a yi ƙarfin ba ɗaya ba ne ba sai sai da abin ya zo to inda ya tabbata ne mu koma sama to tunda bai tabbata kin zamu dogara da wannan annabi sallama iya subhana rabbiyal ala ya tabbata iya ta kaga sunna ce a bi ai ko kuma ce wannan ruwa ta Imam Ahmad haka Imam Muslim dai haka ashabu sunan sun kawo kenan Abu Dawud Tirmidhi sai Ibn Majah sun kawo ruwaya wannan da kenan ya tabbata subhana rabbil a'la sai ba mun bayani akan qara wa bihamdi shi mun bayani cewa wasu da kaman ganin cikin sunan Abi Dawud Albani rahimahullah da yazo tahqiqin Abu Dawud sunan Abi Dawud yazo wannan wurin shi da ya kawo ruwayar ta suwannabil alawa bihamdi ya ce ara ya ce iya tsoci a hafa ta gudun an ta gudun magar mafuza hebra abu da ce iya tsoron wannan ruwaya ta ƙara bihamdi ba mafuza ba ce ba kiyan shasa ce duk shasa gaba hujjar shi to shi albani ya kawo dalilai hanyoyi wannan ruwaya ta tabbata ya tabbata cikin sifar sallah haka cikin sai jami ya tabbatar da ruwaye kina al-muhimmi da ruwaye ta inganta ko kai subhana rabbiyal a'la kadai ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbiyal azim kadai ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi qarin da bihamdi ya tabbata kadai ce ya tabbata yace wa yanbaghi alla yanqus at-tasbih fi ar-ruku' wa sujud an thalatha tasbihat ya ce ya kamata kinan ba dole ba mata mustahabi ya kamata kada tasbihinka da za ka yi a sujada ko a rukuyi kasi kasa da uku haka abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan kai kasa da uku قال الترمذي ولا عمل على هذا عند أهل العلم استحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود أن ثلاثة سجيات yace imam turmuzi ke cewa wannan mas'alar wajen magabata al'ilmi ga yamma sama malamai su na san sama yace haka suke akan haka suke suna so ko yustahab an so kada mutum a rukuyi ko sujada kakai kasa da uku haka magabata suka tai zuma yake magana wa amma adana ma ya ji ziyu abu ya nawa ne in kayi za ce ka samu sallah ƙarshe iyaka ƙarshe daga nan kuma babu shi ne ce a wajen jamhur ala anna aqalla ma ya ji ziyu fi ruku'i wa sujud qatar tasbihatan wahida a wajen jamhur karanci in dai ka samu tasbih guda ba ta ba ta yi sujada sujada ta yi inda ka zama takakken guda ka samu ka yi ba ta baka wani sujada shi ne karanci iyaka amma abin da aka yi so daga uku abin da ya gaba ya ce waƙar takaddama bayani ya gabata an na tsumani na tu hiya da farad shi da bayani ya gabata a baya cikin farallan sallah samun nutsuwa aka yi sujada a tabbatar da an samu nutsuwa cikin sujada wannan iya daga cikin farilla to su kuma ce wannan farin duk abin da kai wannan neman wanne ne za a samu farilla na nutsuwa shine dukkan ga an take yace wa hiya muqaddaratun bi miqdarat tasbiha su kuma sana ga an asan tasbihi guda cikakke an san wannan nutsuwa da ta sallah sallah ta yi kaje shine hujjar su wannan da abin da batin malamai ne fa'inta malamai ne su abin sun tabbatar nutsuwa lura ce to sana ga an samu tasbihi guda cikakke to ba a ci ba sallah amma abin da yahi uku abin da ya gaba sai ce wa amma kamalu tasbih faqaddarahu ba'd al-ulama bi ashad tasbihat amma cikal tasbihi ka ce ya bakin kurewa an za ce an so uku karanci daya to sama hawa shi ce magana ke sun ce iyaka kai wuce goma sun yi wannan magana li hadith sa'id bin jubair عن أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا فعرضنا في الركوع عشرة تسبيحات وفي السجود عشرة تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد ناتي سن سيا يتي كنان سعيد بن جبير كبال لاباري أنس بن مالك يتي bai gaba wani mai kama ya kwatanta sallah na wasan salama kamar wannan yaro nan an iya sha daga umar bin aziz kenan sallar da yake ya kowa ya ga shi a cikin sallar annabi wannan yaron ya kowa kamar sallar annabi salama to shi kuma ce fara zana ya maka kwatanta tasbihi da yake a ruku'i ko sujada tasbihi kusan goma ne yake wannan shine hujjar su kenan goma amma da cewa ruwaya ba ta da inganci wata ta kawo magana goma ba ta da inganci amma shi yana ba ta da inganci wata ta ta zube goma ƙalar shaukani rahimahullah ta yi fi hujjatun liman ƙalar inna ikamar tasabi a tasabiyat wannan shine wannan hadisin shine hujjar masu cewa cikar tasabi goma shine iyaka amma ya ce wal asahu ji mama shukani abinda ya inganci kan wannan magana an da mufarad ya zidu fi tasbihi ma arad wa kullu ma zad kana aula in ba da mamu in dai kai zaka sallar kai daya kin babu kayyadewa a takeici to amma ai akwai mas'ala sananna ba so ma liman ya matsanta tsananta abu ya matsa ma mu huta gaya wannan anan ana iya kama ganin kamar ka ka yawa da yawa da ko nan za ta ma ne ba wannan gombe tabbata ba shi ana nema ka tsawaita in kai liman ne amma ta mai sallah shi kadai wa iya da dama ya ƙara abin da yake so kuma iya da iya ƙara yawa salata abin da yi da ƙara da yawa kenan ba iyaka a takaice baki da tsoka baki abin da ka bukata da su a sujada kun kai kanka a takaice ka gawa a takaice kenan babu kaidin he ka kilga in zaka yi da yawa ka san dai kula mata wahala amma zaka yi da tayin kilga 1 2 3 4 10 ka wuce goma dan babu tabbata balle a ce ka baka wahala ka kai wuce goma kana dama ƙara takaice yace wal ahadithu sahihatu fi tadawil sallama na daqatun bi hadha yace hadisan sallama hadisan ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallama suna wajen da yake tsawaita sujada ko rukuyi suna wannan kamar suna magana ne da yin haka kin mutum iya dama annabi iya jimawa sujada lokaci ko rukuyi kinan wannan aikin shi iya kamar mai iya hurucin tabbatar da yin tasbihi sama da goma baki abin da kai kuran sallah kai daya yace wa kadal imamu idza kana mu'tamun la yata'azzawna bitatawil haka liman ko kai liman ne in ka san mamuna kaman kai ne ya kun shawara ko duka duka duka abin ku daya to anan babu laihi in mamun naka ba za su cuta ba da an aka tsawo su gurin ko sujada qala ibn abd albar yanbaghi li kulli imamin an yukhaffif li amrihi sallallahu alaihi wasallam wa in alima quwwata man khalfahu ya ce abin da ya kamata ga liman inda liman ne to ka sauƙaƙa kakka tsawita da yawa domin mai sami haka nan da annabi sallallahu annabi ya umarni na sauƙaƙawa liman kai tsananta ya ce wa in alima ko wata wannan man halba ko da ka san bayan aka su ma samari ne masu ƙari ya ce fa innahu la yadri ma ya hadisu lahum min hadisin wa shugulun arid wa hajatin wa hadas wa kai zalika ko matsakari ne ka san abakan ka dukkan mata bakwai ne suka sabbi ne to ai baka san ba abin zai gito musu iya wani aka jima iya iska za ta wuto ko iya san tsari ko na abu mai matsalar iska ce dai a shi na ana abu zai iya zauwa wannan abu sabu zai wannan abu zai gito mu zamce wannan wannan zamu ce hana hadisi ba hadisi bayani kamar wannan abu wannan abu zai bujuru mu biniya ba yace sallah bai matsala amma daga baya wannan abu wannan abu sabu zo mishi cin hadisi anan wa shugulun ari wanda wata shigalta wannan abu da mai ya mancin abu za mu cikin sallah bai ya gito mu ya soje ko ta bukata ta zo ko ya mu ya zo da bukatar soki a kai sallah ya tahe shi zawai misali a sallah da mu misali yadda dubu misali yadda dubu misali kaje misali kaje misali hudu kaje hudu misali an mun sallah nawa hudu ba kwata ko iya wa idan dubu misali hudu da rabi an ka ce ka jata ta wuce ta kai nan kaga ya bata da dubu shi ka nan ka bata mai da dubu iya yaron da dubu kai wuce akwai abin da zai ke tawa mutum a kace kunan ko da iya da karhin shi yace kenan wahada wa hadas kuma iya wani hadasi gito mu an ga tsabe ta da akwai da an jima da yawa bai ji burki arwalla kenan nan sun so kun zama ibn amalbar kurin dai ko da akwai halittin a ƙara sama da uku a yi kuma ba kayyade bakin goma in kai liman ne kaka tsawaita da yawa kuma ko da ma mun ka kashi sana ce maka wani ka mana shukani in masu karhi ne ko shi ne sokan ibn abdul qaddar ko masu karhi ne baka san ba bukatar abokan naka wani iya so a kare wani iya da na abubuwa suna gittawa almuhimmu dai sanan ne kurin kada ma liman ya matsa in ya ta da mamun kurin ya tsaka tsakiya kurin shine kurin magana ya ce wa gaida da saba bai da nabi abuto ma dai kuma su dalilai dai wa qala ibn mubarak ibn mubarak ya cewa ustahibbu lil imam an yusabbi khamsa tasbiyat shi kuma ce an so ga liman ya tasbihi biyar shi wannan magana din magana ce ta malamai fahimta suka masala ai ce an so tasbihi biyar li kai duruka man khalafahu thalatha tasbiyat tunda an ce ya kamata abinda ya kamata ai uku to idan liman ya ce uku ta so ya kai mamu musu uku ba ko biyu sai ya ce to kenan kai liman kai biyar dan me yasa dan mamun ka akalla samu uku kai magana kenan shi dabarar da dan dai an san tunda ai malamai maka suna so akalla ce ka samu uku to gaskiya nan lalle yana muhimmanci dan liman in ya ce ka sai uku zai wani kan kai dai ma biyu ya ga ta so kina yana wannan abu da mai muhimmanci ko da ba biyar kin akai ba dai shi ne liman kai ce uku rak daga ta kai uku rak sai an bayan ka wanda maka yanzu ka kusa kariya wanda maka yanzu su jira ta kan su kariya tasbih na ka uku kenan sai liman ya dan kara dan shi ma mamun ya samu abin da ya samu gaskiya magana shine abin da yi eh yace wal mustahab abin barak ke cewa abinda aka so Allah ya qatasuru al musalli ala tasbih abin da yi kada mai sallah ya takaita tasbih kun eh tak dan ce maka an samu zuwa eh tak gaskiya ba sa haka nan kakka ka takaita kan daya bal yazidu alaihi ma sha'a min addu'a na ne sakanta maka azumi ga tasbih ko a cikin sujada ko to ga zakar zakan tasbih ga dai gurin a ka ƙara addu'o'i da suka zo a cikin sujada kai ƙara kai addu'a a san akwai addu'a cikin sujada ko yace fa fil hadisi sahih cikin wata hadisi hadisi ingantacce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qaal aqrabu ma yakunu ahadukum min rabbihi sajid fa akthiru fihi min addu'a yace ruwaya ta Imam Muslim ka da ruwaya ta inganta nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu ahadukum rabbihi sajid inda bawa ya kusa da ubangiji cikin sujada naka sai manzo Allah ya ce fa akthiru fihi min addu'a naka ku yawaita addu'a a cikin sujada nan bawa ya kusa da ubangiji wa qala wata ruwaya nan sallallahu ya ce ala kalma ta tambayi ta halka wa muna ce ala hey abin shorara inni nuhitu an aqra raki'an aw sajidan annabi ce ni an hana ni in yi karatu a ruku'i ko sujada wannan hadisi ne annabi iya magana an hana shi haka akwai ruwa ta abu huraira da annabi yake cewa nahani khalili an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ce masoyin annabi ya hana ni karanta qur'ani a ruku'i ko sujada kina annabi yanda aka hana shi ma ya hana kenan hana karatun qur'ani a rukuyi ko sujada annabi an hana shi kuma wai hana mu ba ma yi nan mas'ala zai yi mutum misali a ce rabbunu rabbunu ne yake ta ku ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ganin wani ayoyi na na alqur'ani ina ka salim cikin wani shar'iyya kana mas'ala ko da rabbunu ne ko irin wannan in dai qur'ani ne kwarin ba karantawa a rukui ko sujada ko addu'a za ka yi na rabanonin kakka kawo su a cikin sujada ko rukui kakka kawo su ka daban ka yi kasu misali a cikin tayyaba ana batun tayyaba ko amma dai a rukui ko sujada ba ka rabanoni abu ɗaya ne cewa ya tabbata ruwaya a cikin rabanoni akwai rabbana akwai addatar a sunna Allahumma atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan ta zo rabbana a ƙur'ani ta zo a sunan allahumma kenan in rabbana ta ta ce wannan kana da dama ka yi ta sujada don ta zo a sunna ba ƙur'ani ba kenan ita rabbana ta kana iya sujada amma mun ce rabbana ka ce allahumma mun kashe rabbana tana kan ka kana ta ƙur'ani kenan amma kana iya ce allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban a sujada don wannan addu'a ce zuwa sunna amma saurawa lalle mun san fadala ta addu'ar annabi sallallahu iya cewa cikin sunan Tirmidhi ba musulmi da zai roki Allah kan wata bukata bayan karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai Allah ya mace bukatar shi tana cikin addu'o'i mustajabai to amma ba a yin ta a sujada akwai wata addu'a sallah da ta tabbata take ta shahara ta yin ayi raka'a biyu ayi sujada a karanta la'ila illa an ta subhanaka in kuntum zalimin qawa 41 ta shahara kuma ga a takaice kam sha wahala duk inda zaka ji an baka wata aya ta qur'ani ko sura ka karanta kaza a sujada ba ta inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata fadala wata wata fadala ka karanta qur'ani ko sura ko wasu kaza kaza addu'o'i duk inda zaka ji an kawo maka a karanta wata aya ta qur'ani ko sura sujada duk fadala ba ta inganci ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka sha wahala na haka wannan addu'a na sallah suke kawo abin da ya bata da inganci amma haka ko da sai ka zamna kawa annabi salati kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin muna ko ruwaya cewa idan kai addu- ka kai kai kai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ka roki Allah Allah zai biya maka bukata addu'a ce ta biyan bukata amma ba a sujada ba a sujada hani yazo ba karanta Qur'ani a sujada kwanan sai ina ne kenan to yanzu dai mun karanta nan bayan waccan ruwaya aqrabu ma yakunu abdu ahadukum min rabbihi sajidan inda ɗayan ku kusa da ubangiji a cikin sujada fa akasiru fihi min addu'a ko yawaita addu'a cikin sujada wa qala wata ruwaya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an sajida an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada yace fa amma ruku'u fa azimu fi rabb a cikin ruku'i ku girma ubangiji subhana bil subhana bil azim subhana bil azim bihamdi subhana bil azim bihamdi kan tasbihi ne a cikin ruku'i yace wa amma sujud amma ita sujada yace fashtahidu bid du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum rawahu ahmad wa muslim yace amma a sujada fashtahidu fi du'ai shi ruku'i kada ta tabi kiran karma ubangiji amma yace annabi ta a sujada ku yi kokari ku kawo addu'a ku a cikin sujada yace faqaminun an yusajaba kun tantanta a karba muku addu'a a cikin sujada hakan sujada wajen kawo bukatu ne ga Allah subhanahu wataala ko annabi ce ku kawo bukatun ku anan an ce wuri da ke istijaba cikin sallah wuri biyu ne inda yayi istijaba yayi da sujada da dubru salawat maktubat annabi ya kawo wannan a bayan sallah ta farilla mana kai tahiyya kama annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a ka kare ka bukatunka haka cikin sujada wannan iya ƙara mana mai ƙarfin cewa kenan mai sallah lokacin da kake sallah kayan kai sallama duk wata bukata ka kawo ta ko a sujada ko cikin tahiyya amma bayan an sallama za ka mahiyawa azkarin na tasbihi tahmidi takbiri ta abubuwan na azkarin na na ibada an dai bukata ce ga ne kata inda yi cikin sujada da bayan tahiyya kama annabi salati annan ne ya kamata ka kawo bukatunka yayi ko ina ce ba da akan bayan ka sallama kuma kaga mahiyya kullum muna bayani cewa duk inda aka kawo tafi da kaga ta turo ta sunna kaga yanzu sunnar kawo bukatu addu'a cikin sujada cikin tahiyya duk babu ta sai ayi sallama kuma ka sallama annabi ya karantar da mu ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ga irin ma'awazat ga ayatul kursi ga ka iya da mai koya ban sallama amma kana sallama ya ladi ba kwa kaza ina anzalna kwa kaza na annabin sun hana ku su ba su yi ba kuma kai hana kai shine ba za a hadan sunna kenan annabi aka sallama akwai abin da ya koya ayi annabi sallama hadarin bid'a kenan hadarin bid'a ne kuskure ne hadarin bid'a kenan hadarin bid'a shi annabi aka aka sallama ga abin da ya koya ku ga azka iri iri masu yawa gaske wanda suna ce kai su to amma an bid'a yasa a nasra sa kai na annabi an hana kai abu da suka tsara shi zaka tai kai tai su kasabata ma lokaci haka mai wanda sa bace addini ka kawo bukatunka a sujada da bayan da cikin bayan tahiyya haka an kare ga azkar na iri-iri annabi ya koya haka ta su shi ne abin da zai suna gaskiya magana wannan kurin gabarin bida sai bida su maka yana su amma abin da ya fadala kun ba ga wata fadala ta ma ruwa ta inganta ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda a sallah dan ta ta jata rasulullahi ka koya min ina da bukata a wajen ubangiji ka koya min abin da zan yi yace ki yi tasbihi goma tahmidi goma takbiri goma kinan subhanallah goma walhamdulillah ana bayan tahiyya ba ana tahiyya ana salati kai tahiyya ana salati subhanallah goma walhamdulillah goma wallahi akbar goma kayan sallama annabi ce idan kika yi haka za a ce an baki an baka an baka ka roki abin da kake so kayan sallama kayan sallama haka da mace mata kina yi ana ce eh wadi gurin ka wannan ka abida babu shi Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh